بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دشيدكو عشرين دشيدك وتر ربيع الأول hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da sha biyar ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da bakwai kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka a ƙarƙashin wannan cibiya ta ummul mu'minin aisha radiyallahu anha wadda take cikin unguwar hausawa a cikin birnin kano domin karanta littafin al'imanu biliyomin akhir wallafar doktor aliyu muhammad muhammad as-sallabi hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na talatin da bakwai a cikin wannan littafi mai albarka muna nan a cikin bayani akan alba'ad kamar yadda mun riga mun shiga cikin fasali na uku inda a cikin wannan fasali malam ya tattaro abubuwan tattaunawa a cikin wannan fasali kamar abubuwa guda hudu akwai maganar alba'a tashi bayan an yi busa an mutu kenan to za a sake yin busa za a tashi sannan akwai kuma tattara mutane sannan kuma akwai yanayi da halin da halayya na irin wannan yini wanda yake zama wa mutane ba sabon ba da kuma irin halin da mutane za su tsinci kansu a ciki a wannan yini din kafin nan mun karasa bayani akan maganar busa kaho inda malam ya ce ayoyin da Allah maɗaukakin sarki ya yi maganar busa a cikin ƙaho a kansu a cikin alkur'ani za ka iya kasa su gida uku akwai kashin farko suna magana ne akan busa ta farko sannan kashi na biyu na waɗannan ayoyin suna magana ne akan busa ta biyu sannan kuma akwai wani rukunin ayoyin wanda su kuma suna iya ɗaukar dukkan ɓangarorin guda biyu ma'ana suna iya ɗaukan busa ta farko suna iya ɗaukar Musa ta biyu kamar faɗin Allah ta'ala walau tara id fazi'u fala fawta wa ukhidhu min makanin qarib wa qalu amanna bihi wa anna lahum at-tanawush min makanin ba'id wa qad kafaru bihi min qabl wa yakdhibuna bil ghaibi min makanin ba'id wa hila bainahum wa bain ma yashtahuna kama fu'ila bi ashya'ihim min qabl innahum kanu fi shakkin murib da kuma faɗin Allah ta'ala wala mulku yawma yunfakhu fi sur alimul ghaibi wa shahada wa huwal hakimul khabir da kuma faɗin Allah ta'ala yawma yad'u da'i ila shay'in nukur mala yace waɗannan suna magana ne akan ko dai busa ta farko ko kuma busa ta biyu bayan malam ya gama mana bayani akan nan shine sai muka shiga ainihin wato magana akan tashin da za a yi bayan an yi busa ta biyu an mutu to za a tashi to idan wannan tashin wato akwai abubuwa su ma da suke karkashin wannan tashin bayan an yi busa ta biyu ita dai wannan wato gaba ta alba'a tashi shine sake dawo da ababen halitta bayan sun kare sun mutu domin a yi musu hisabi a saka wa kowa akan abin da ya aikata idan na alkhairi ne ko kuma kishiyar haka liyajzi allazina asa'u bima amilu wa yajzi allazina ahsanu bil husna to mun karanta wannan aya sannan sai mala yace akwai alistidlal biman amatahumullahu thumma ahyahum kama akhbara Allah ta'ala an zalika wa minhum sai yace a karkashin wannan akwai abu na farko shine hujjoji da Allah madaukakin sarki ya kawo ga waɗanda Allah madaukakin sarki ya karɓo rayuwarsu ya kashe su sannan ya raya su hikimar da ke karkashin waɗannan ayoyi da waɗannan dalilai da Allah ta'ala ya bayar a cikin alkur'ani na wasu da ya kashe su a duniya kuma ya raya su dan ya sake sanar da mutane musamman masu kokonto game da tashi bayan an mutu cewa Allah madaukakin sarki fa mai iko ne akan dukkan abin da ya ce zai yi domin gashi a nan duniya ya kashe mutane sun ɗauki tsawon lokaci sun ɗauki shekaru kuma Allah maɗaukakin sarki ya sake tayar da su to wanda ya wannan shine yake baka labarin bayan duk kowa ya ƙare ko kuma zai iya sake dawo da su haka ba abun mamaki bane tunda a nan duniya ma labari ya tabbata duniyar tarihi ta tabbatar cewa akwai waɗansu waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya yi gwaji a kansu ya kashe su a nan duniya kuma ya sake farfaɗo da su dan ya nuna cewa shi ne mai kashewar kuma shi ne mai rayawar kuma shi ne mai ikon bayan an yi shekaru an riddige wasu sun yi shekaru dubbai a cikin ƙasa Allah maɗaukakin sarki mai iko ne wajen ya sake farfaɗo da su ya kuma tayar da su domin su ƙarasa rayuwarsu domin wannan rayuwar ta duniya da muka yi ba rayuwa ba ce wadda take cikakkiya cikakkiyar rayuwa ita ce wadda za mu yi ta a can lahira to wannan ita ce cikakkiyar rayuwa ko dai mutum ya samu kansa cikin ni'ima ko kuma mutum ya samu kansa a cikin akasin haka dan haka Allah madaukakin sarki ya bamu labari game da mutanen Annabi Musa a Allah ta'ala ya ce wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun Allah ta'ala yake ga Musa yace ka gaya musu lokacin da suka ce wa Musa ba za su imani da shi ba har sai sun ga Allah kiri da muzu sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wani irin tsawa wadda tsawar take tattare da mutuwar mutuwarsu kuma sai aka kashe su batch by batch dan su lura su kuma ɗauki izina da darasin da Allah maɗaukakin sarki yake so su ɗauka waɗanda suke cewa ba za su yi imani da Musa ba ba za su yi imani saboda annabi Musa ya zo yana cikin su ya iya wa'azi ba za su yi imani da shi ba har sai sun ga Allah kiri da mudu sai Allah madaukakin sarki ya kasa su gida biyu sai aka kashe wasu daga cikin su wasu suna kallo sannan kuma aka tashe su an fahimta sannan su ma ragowar da suka ga kisan wayancan su ma Allah madaukakin sarki ya dauki rayukansu suka mutu sannan su ma aka tashe su duk Allah madaukakin sarki ya yi musu haka don su gode wa ni'imar da Allah madaukakin sarki ya musu kuma su yarda cewa ubangijin da Musa yake kiransu zuwa gare shi ubangiji ne na gaskiya cikin ayyukansa ma ga wani abu da ba wani mahaluki da yake iya wasu shi yanzu nan suna kallo mutum ya faɗi ya mutu a cikin su sun girgiza shi ba numfashin ba ran ya mutu kuma Allah ta'ala ya ce tashi wannan aya tana nuna cewa ashe Allah mai iko ne bayan mutane sun mutu ya tashe su kaga wannan ayar ɗaya ne daga cikin ayoyin da Allah madaukakin sarki yake kalubalantar ko kuma yake mai da martani ga waɗanda suke ganin ba za a tashi ba kawai an mutu an mutu kenan ba tashi aya ta biyu al-madrubu bi asbi bi udwin min a'dha'il bakara sai kuma wani mutum da aka kashe shi aka rasa su waye suka kashe shi su waɗanda ake ganin ake zaton su suka kashe su suna ta musu kowa yana tun wa kansa laifi yana ganin ba shi bane yayi kisa sai Allah madaukakin sarki ya ce abinda kuke koyewa zai tona asirin sa zai fito da shi fili sai Allah maɗaukakin sarki ya bada wani umarni ya bada wani irin ainihin wato salo wanda za a iya samun a gano waye ya kashe wannan wanda ake tuhumar wane ne ya kashe shi da haka Allah maɗaukakin sarki ce a nemi saniya aka faɗi irin launinta da irin yanayinta aka ce in an same ta a tsiye ta a samar da ita a yanka ta sannan a ɗauki wani ɓangare na jikinta a doki shi wannan mamacin zai tashi to kaga gashi sai kuma suka yi haka kuma da suka yi hakan Allah madaukakin sarki ya tashi wannan bawan Allah kuma ya faɗi wanda ya kashe shi to kaga wannan ita ma aya ce da suke nuna Allah madaukakin sarki ashe yana iya raya mutane bayan sun mutu domin ga wani mutum ya mutu murus ana ta tababar suwaye suka kashe shi Allah madaukakin sarki ya bada yanda za a yi a ta- ya tashi kuma Allah madaukakin sarki ya raya shi ya tashi din bayan ya tashi yayi jawabansa ya gama jawabansa sai kaga sannan Allah ta'ala ya sake bai da shi to kaga wannan yana nuna maka cewa Allah madaukakin sarki mai cikakken iko ne akan abin da yake magana na alba'a tashi bayan mutuwa aya ta uku ita ce ayar waɗannan mutanen da annoba ta jira a garinsu ana ta mutuwa to sai suke ganin kai anya ko za su ci gaba da zama a garin nan tun da gashi mutuwa tana ta yi musu ɗauki daidai nan da nan kawai suka yi su dubbai wasu malaman sun ce sun kai wajen su dubu hudu wasu suka ce sun kai su dubu bakwai kamar yadda muka karanta da haka gaba ɗaya suka haɗa ina su ina su kawai suka gudu to sai Allah ta'ala ya bada labarin abin da ya faru da suka gudu sun guje wa mutuwar sai Allah ta'ala ya ce alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al-maut fa qala lahum Allah mutu thumma ahyahum dan Allah ta'ala ya nuna shine mai kashewar shine mai rayawa ba azanci ko dabara bace in Allah ta'ala ya kaddara wa mutum mutuwa ba shi da wata dabara da yake da ita in kuma Allah ta'ala ya kaddara masa rayuwa ba yanda aka iya sai dai a zuba masa ido sai lokacin da Allah ta'ala ya ga dama ya karbe shi domin kaga su dubban gaba ɗaya Allah ta'ala lokaci guda ya saukar da ajalin su ya kashe su gaba ɗaya suka mutu bayan sun mutu sun tabbatar da ba a gujewa mutuwa sannan Allah ta'ala ya tada su to kaga a nan duniya ma Allah madaukakin sarki ya bubbuga misalai a hankalce Allah ta'ala ya bada wa'annan misalan dan mutane masu hankali su gane cewa Allah ta'ala mai iko ne akan haka wannan shine ayar da muka tsaya akai ko qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala ma hasala li uzair kama qala ta'ala aw kallabi marra ala qaryatin wa hiya qawiyatun ala urushiha الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعث قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتصنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير Allah maɗaukacin sarki ya ba da labari game da abin da ya faru ga Uzair. Allah ta'ala ya ce, Au kallazi marra ala ƙwarya, ko kuma kamar wannan da ya wuce ta wata alƙarya, wa hiya khawiyatun ita alƙaryar ba kowa a cikinta shine khawiya, wofantacciya ba kowa a ciki, ala urushiha ta rufta wato rufinta ya faɗo tsakiyarta da haka gine-ginen duk sun rugurguje mutane sun mutu ba kowa an ɗauki tsawon shekaru a haka duk mutane sun rijiddige sun ƙare ƙala uzair da ya zo wucewa ta wannan alƙarya ya kalli alƙarya ba kowa a ciki gine-gine duk sun rugurguje mutane gaba ɗaya an mutu ƙala sai Uzair ya ce anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha Allah da hikima yanzu ko ta yaya Allah madaukakin sarki zai raya waɗannan bayan mutuwarsu alƙarya guda gaba ɗaya ba kowa gine-ginen saboda dan ka san abin ya ɗau lokaci an ɗauki shekaru da mutuwar alƙaryar gine-ginen su ma duk sun rushe sai kufai sai kangwaye Uzair ya ce ta yaya Allah ta'ala zai raya waɗannan bayan sun rididdige sun zama kashi ba tsoka ba jini ba komai kashin shi ma ya fatattake ta yaya Allah ta'ala zai rayar da su ba da mautiya bayan mutuwarsu to Allah madaukakin sarki shi ma sai ya experiment a kansa fa mata Allahu sai Allah ta'ala ya kashe shi mi'ata amin shekara ɗari idan wayancan an ce mutu sun ma hayahum kana iya cewa to ai ba dauki lokaci ba kila ma dogon su ma suka yi kila mai jayayya zai iya cewa haka ko to ga wani da aka tashi ex- experiment a kansa yana mamakin ta yaya alkarya ta mutu ba kowa mutane sun mutu garu- ga- gari ya rushe a ce Allah ta'ala zai sake rayar da wannan gari zai ki iya rayar da mutanen ya kuma ta da su Allah maɗaukakin sarki ya kashe shi ni ata amin shekara ɗari shekara ɗari ana experiment ɗin sun ma ba'athahu sannan Allah ya ta da shi farko sai aka ce qala sai aka fara yi mata tambaya kam labith wai ku tsawon lokacin da ka zauna a wannan yanayin ya kai yaushe shine kam labitha a wannan yanayin da ka samu kanka a ciki su ma zaka kira kan zaka kira shi ko mutuwa ko me a wannan yanayin da ka samu kanka a ciki ka kai tsawon lokaci nawa amma na ka kai kaman tsawon wani lokaci qal shi a tunaninsa sai ke ganin yake cewa labithu yawman ni ina ganin dadewa ta zamana a cikin wannan yanayi bai wuce yini guda ba au ba'da yawmin ko rabin yini ni ina ganin kawai bai fi awa goma sha biyu ba ko awa shida qala sai Allah ta'ala ce bal a a labitta mi'ata amin shekara kadari a cikin wannan yanayi a mace shekara kadari amma dan ka tabbatar fanzur ila ta'ami dan ka san Allah mai iko ne akan komai kalla abincinka wa sharabik kalli abun shanka lam ya tasanna bai canza ba ai lam ya taghayyar kalli abincinka ma shekara kadari da mutuwa kai din ake so a gwada kalli abincinka da kake ci wa sharabika kalli abun shanka lam ya tasanna abincin bai lalace ba idan kunu ne ko fura bata fara tsami ba lam ya tasanna ba abin da yi wanzur ila himarika amma kalli jakinka shi kuma jaki ina shi ma al'amura sun domin shi ma abu ne mai rai don haka hadda shi da haka da ya mutu shi ma ya rikittike ba tsoka ba kashi ba komai sai kufai kawai aka ce to kalli kufan inda jakin ka yake wali naj'alaka ayatan linnas mun yi wannan experiment ne akan ka dan mu sanya ka ka zama aya ga mutane ka zama aya cewa Allah maɗaukacin sarki yana da iko akan komai wanzur sake duba ka ƙura wa jakinka ido wanzur ilal izam kalli ƙasusuwan kaifa nunshi zuha yanda za mu motsar da su mu dinga motsa su su dinga aiki jakin ya mutu shekara ɗari da mai jakin duk da suka mutu shi dai an fara ta da shi kuma Allah ta'ala ya ce to ka kalli jakin ka ga yanda na yi a gabansa duk gaba ɗaya sai ga shi nunshi kaifa nunshi zuha Allah ya ce yadda za mu dinga motsar da kashin mu dinga motsa shi sun ma na suha lahma bayan an daidaita kashin Allah ya ce sannan kuma ka zuba ido za ga yin lokacin da za mu tufatar da kashin kuma mu sanya masa nama wannan uzairi yana yana kallon ikon Allah yana kallo kasusuwa suka taso waɗanda duk suka zama kasa duk aka dawo da su aka motsa su duk gaba ɗaya sai ga skeleton ɗin ainihin jakinsa ya dawo nan take kuma sai ya ga gaba ɗaya kuma jakin nan an zuba masa tsoka a cikinsa kawai ya ga jaki ya dawo alam ma ta bayyana lahu yayin da hujja bayyananniya ta fito ƙarara gare shi ya ganta ƙala sai ce a alamu ina ƙara tabbatarwa ina ƙara sanin cewa annallaha hakika ubangiji ta'ala ala kulli shay'in qadir mai cikakken iko ne akan komai da haka dan mutane sun ɗauki shekaru da mutuwa Allah ya ce zai da su wani ya dinga mamaki a duniyar tun kafin aje lahiran ma da Allah ta'ala ya ce duk wanda ya mutu zai dawo da shi a nan duniya ma haka Allah ya babba da misalai ga Uzair an kashe shi da shi da jakinsa sun shekara ɗari da mutuwa Allah ta'ala ya tada su to kuma ga waɗancan su ma wa'anda Allah maɗaukacin sarki ya su su da yawa su wahun ƙulubun su ma Allah ta'ala ya sake buga irin wannan misalin a kansu to ga wata maganar kuma ita ma da take sake tabbatar da Allah maɗaukacin sarki yana da iko akan dukkan abin da ya yi niyya yi su'alu Ibrahim alaihi salam tambayar da annabi Ibrahim alaihi salam yayi an kaifiyati ihya'il mauta game da yanda Allah ke raya matattu shi kawai so yake ya sake samun kasan matakan ilimi malamai suka ce guda uku ne akwai ilmul yaqin akwai ainul yaqin akwai haqqul yaqin ilmul yaqin kaman theory ne a zo a ce maka bayani ya ce ma bayani ya ce ma bayani bayan malami ya yi ma bayani kila kuma sai kuma wata rana sai a zo da majiki ko a zo da projector a haska maka ko kuma a zo da ainihin cardboard paper a zana wani abu a zuwa ce maka to kaga abin da ake ma aka yi ma bayani jiya da shekaran jiya to ka gan shi nan misali suka ce idan aka zo aka ce ana so a sanar da kai me ake nufi da lemo ranar farko malami zai zo ya ce maka describing din lemo lemo wani dan itace ne wani fruit ne mai kaza mai kaza yana da ɗanɗano iri kaza kalarsa kaza ne ya ce ma bayani wannan duk yana cikin ilmul yaqin a ilmance ka san menene lemo amma baka taba ganin sa ba washe gari da ya taba da ya sake dawowa sai ce jiya me muka tattauna da ku sai dalibai suka ce kai mana maganar akan lemo aka yi previous knowledge to da me da me da me na faɗa duk dalibai suka faɗa sai ya buɗe jakarsa sai ya ɗauko ya ce to wannan shine lemo yanzu sun samu me ainul yaqin yanzu ilimi ya kuma karuwa a kansu sama da gajiya bayan an kewaya aka ce to kowa ma abu ba shi ya gani aka zagaya da shi ko ina da ɗalibai wannan ya rike jujjuya shi to wannan shi ne lemo da ake mana bayani duk yanzu an samu ilmul ainul yaqin to sai kuma yace to sai aka ɗauko wuka kuma sai ya yanka shi sai ce kai dan dan dana kake wannan shi ma aka bashi wannan shi ma aka bashi to yanzu sun samu me haqqul yaqin sun samu da sun farko sun samu ilmul yaqin sun suka dawo suka sake samun ainul yaqin yanzu kuma haqqul yaqin dan tana iya yiwa wani yana kallon sai ce wannan wato kai kana kallon kila ba dan sun samu haqqul yaqin ba to za a iya samun kuskure wajen ganin ma duk da sun gani din an da za a kallo na ce to kana kallon wannan dandanan me yake wani zai ce wannan ne yanda nake ganin sa a yanayin sa ne sai nake ganin zakin sa zai kai zuma wani kuma ya kalle shi ya ce to ni kuma gani nake wannan to amma da aka yanka kowa aka ba shi ya sha ba an fahimta da haka annabi Ibrahim alaihi salam ya tambayi ubangiji subhanahu wataala game da kaifiyar yanda ake raya matacce qala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce wa idh qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayk ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم annabi ibrahim yana so ya sake samun tumanina ya ƙara samun imani bayan imaninsa domin dama imani yana yana ƙaruwa ko yazidu wa yanqus imani yana ƙaruwa yana kuma raguwa wannan ita ce aqida ahlus sunnati wal jamaa liyazdadu imanan ma imani ya yi wallazina amanu aminu kaga ashe ana ƙara yin imani bayan an yi imani yanzu annabi ibrahim yana so ya ƙara samun nutsuwa akan abin da dama ya gamsu haka ne wa idza qala ibrahim lokacin da annabi ibrahim yace rabbi ya ubangiji arini kaifa tuhil mauta ka nuna min yanda kake raya matacce bayan an mutu kuma ka sake raya mutum ya dawo qal Allah ta'ala ya ce awalam tu'min Ibrahim baka yi imani ba ne? Ƙala bala ya ce wallahi na yi imani ya Allah. Walakin li yatma inna qalbi sai dai ina son zuciyata ta ƙara nutsuwa. Qal sai Allah ta'ala ya ce to fa khudh arba'atan min at-tayr. Ka dauki tsuntsaye ka kama tsuntsaye guda hudu. Wannan tsuntsayen malamai wasu sun yi ta maganganu game da wani tsuntsu ne da wani tsuntsu amma wannan ba shi da wani yana daga cikin ilimin da saninsa ba shi da wani fa'ida jahilcinsa ba zai cutar da kai ba da haka da Allah ya ga dama sai ya faɗi sunan tsuntsayen amma tun da ba a faɗa ba ba darasin da ake so ka ɗauka ba a cikin sunan tsuntsayen yake ba wani sai a yi tafsir har a tashi yana taima bayanin tsuntsayen da haka ba tsuntsayen ba ne mahallu shahid abinda ake so ka ɗauka shine na darasin da aya ta kunsa ina fata an gane yake cewa fasurhunna ilaik tsuntsayen nan guda hudu idan ka kama su fasurhunna ilaika ka karkato da su zuwa gare ka ka ɗaure su ka yanka su bayan ka yanka su ka fige naman sannan ka kwakwankwatsa su ka yayyanka su ka cakuɗe su guri guda an fahimta tsuntsu nau'i hudu aka ce annabi ibrahim ya kama tsuntsu nau'o'i daban-daban guda hudu ya yanka su ya fige sannan ya yayyanka naman nasu ya cakuɗe shi a guri guda sun maja'al ala kulli jabalin min hunna juz'a sannan sai Allah ta'ala ya ce ka ɗebu wani kaso min hunna daga naman tsuntsayen nan da ka cakuɗe shi guri guda sai ka sanya kowanne akan wani dutse wasu malaman suka ce dutsuna guda duwatsu ya samu guda hudu ya dora anan ya dora anan ya dora anan ya dora anan wasu malaman suka ce tsun- duwatsu ne guda bakwai ya yan- wannan naman ya yanyana shi akan duwatsu guda bakwai ya dora wani nau- wani kaso a ciki- akan wannan dutsen wani kaso a wancan dutsen wani duk ya daddora naman tsuntsayen guda hudu da yake cakuɗe Allah ta'ala ya ce thumma du'uhunna sannan ka kira tsuntsayen idan ka kira su ya ci naka sa'aya za su so maka suna sauri aka ce abin da ya faru kenan kawai idan idan misali akwai zakara a ciki idan ya ce aka ce kuma kawunan tsuntsayen guda hudun ya rike su a hannunsa kaga ya yanyanke kan naman an yayyanka shi an cakuɗe shi guri guda an rarraba naman kan duwatsu aka ce shi kuma ya koma gefe kawunan tsuntsayen suna hannunsa ya kira ɗaya daga cikin tsuntsayen aka ce kawai zai ga kawai gashi a cikin ga- gashin kawai da ya cakuɗe can bayan ya bige su kawai sai ga gashin wannan wanda ya kira ɗin ya ta- ya ta- yana ta tashi kasusuwan wannan naman a kan du- a- yana kallo fa sai kawai ga wannan gashin kawai sai ya tashi ya dira akan wannan dutsen kawai sai a ga wasu nau'o'in nama sun zazzaro daga cikin naman da ya cakuɗa su sun haɗe da juna ragowar suna can sai kuma ya tashi sai su koma can su ɗauka sai su ɗauka Har- aka ce har jinin ma haka ya dinga yi. kawai ga jini su ya tashi kawai ya shiga cikin cikin can ƙasusuwan su ma suka dinga tashi suna hahaɗewa da juna sannan duk wanda ya cure ya zama ya ta- ya tattaru guri ɗaya dan a sake tabbatar masa sai a ce sai kuma ya zo domin ya karbi kansa wajen annabi Ibrahim bayan gangan jiki ta gama haduwa kawai sai ganshi ya ti na kasa aya kawai zai taho yana ta tafiya yana zuwa zai zo gurin ka kawai ka samu kansa to kaga ashe duk abin da Allah ta'ala ya ce zai mu da mun yi imani da haka amma dalilai ne wanda wani lokaci na hankali ake ba mutane idan ba za su gamsu ba da ayoyi ko hadisai ingantattu to ana akwai al'adillatul aqliya in dai mutum kuma hankalinsa ba bai samu matsala ba to akwai dalilan da in ma ba a ja masa aya ba akwai dalilai na masu hankali dan an gaya mai zai iya gamsuwa yanzu kaga annabi Ibrahim alaihi salam abin da ya faru kenan da haka tsuntsayen nan guda hudu idan kuma a lokaci ɗaya ma ya dinga kiransu kaza ya zo kaza ya zo duk ya kira su to kowanne kawai za ga nama kawai suna ta suna ta kawai abin nan a gurin na nan ya tashi ya tsalle ya koma can na can ya fada can haka za a gansu suna ta yi gaba ɗaya bayan sun tattare kuma sai suka taho kowanne aka samu kansa annabi ibrahim yana kallo shi ne da kansa ya yanka su ya cire kan akwai rai ba rai ya yanka su ya cire kan bayan ya cire kan ya fige su ya kuma gididdiba naman ya cakuɗe guri guda da haka a gabansa suka cure suka naman kowace kowane tsufu ya haɗe da ɗan uwansa sannan suka taho masa suna tafiya wa alam Allah ta'ala ya ce ka sani annallaha azizun hakim Allah madaukakin sarki azizun mabuwayi ne hakim kuma gwani ne kaga wannan ayar ita ma kar ka ɗauka kawai annabi ibrahim ta takaitu kawai kisar annabi ibrahim aka baka a'a allah yana sake nuna ma cewa akwai tashi bayan mutuwa duk waɗannan ayoyin suna magana cewa bayan an mutu za a tashi kuma kar ka taɓa tsammanin tashin bayan mutuwa wani abu ne mai wahala a wajen allah domin ga wani abu wanda ana ganin ya yi kama da mustahili kai a wajenka ni a wajena akwai mustahili amma a wajen allah ba mustahili ba wani abu da za a ce ba zai yiwu ba a wajen allah aya ta shida ma akhbara Allah bihi an Isa alaihi salam abinda ubangiji ta'ala ya bada labari akan sa game da annabi Isa alaihi salam min annahu kana yuhyi al-mauta cewa gashi wani bawa ne daga cikin bayansa ya bashi wata mu'jiza shi ma yana raya matacce in dai har annabi Isa cikin mu'jizar da Allah ta'ala ya bashi yana iya raya matacce Allah ne ba zai iya raya matacce ba kenan shine fiqhun ayat annabi isa alaihi salam cikin mu'jizar da mutanen zamaninsa sun tabbatar da yana yi shine raya matacce to sai kuma ubangijin isa shi ma yace zai raya mutane bayan sun mutu sai kuma wani ya zo ya ce ba haka bane to idan kai kirista ne ko kana kana wato kana kana wato claiming din bin annabi isa alaihi salam to bari ka ji shi ma yana da cikin mu'jizozinsa da aka bashi domin kowane annabi ana bashi mu'jiza da ta daidai da mutanen zamaninsa shi yasa annabi Musa kaga da da ya zo lokacin da ana wato duniyar sihiri take ci da bokanci da tsatsuba a jefar da abu ya zama wani abu daban Allah maɗaukakin sarki cikin mu'jizar da ya bayi shi ma sai ya bashi mu'jizar da in ta zo ta taki tasu kawai sai a ga tasu gaba ɗaya ta zama ma ashe ba ashe ma ba ma ainihin wato rufa'i da bane dan haka haka lokacin annabi isa shi kuma lokaci ne da likitanci da harkar magunguna take ci lokaci ne da likitanci shi ma yake ci kamar lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ne shi kuma da yazo ya tarar da duniyar larabci duniyar adabi tana ci fasahar yare harshe sai kuma gashi shi kuma annabiyul ummi bai taba zuwa wata nursery school ko primary school ba ba wata tashiyar institution da ya taba zuwa sallallahu alaihi wasallam an fahimta amma sai gashi ya zo ya gallabi mutanen da suke ganin su suka kowa fasaha a wannan lokacin saboda Allah maɗaukakin sarki ya bashi alkur'ani ya bashi sunna annabi isa alaihi salam cikin mu'jizarsa yana raya almauta matattu bi iznillah da iznin Allah qala ta'ala wa rasulan ila bani isra'il Allah ta'ala ya aiko annabi isa a matsayin manzo zuwa ga banu Isra'ilawa, anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum yace hakika ni nazo muku da wata aya daga ubangijinku nazo muku da wata mu'jiza da za ku gamsu ku yadda da cewa ni ba aiko kaina ne ba Allah ta'ala ne ya aiko ni anni akhluqu lakum min at-tin hakika ni zan iya suranta muku min at-tin daga tabo ko yumbu in samu yumbu in suranta muku shi ka hay'ati tsayir yayi kama da tsuntsu wato in yi muku tsuntsu na tabo fa anfuku fihi na kuma yi busa a cikinsa fa yakunu tsa'iran ko tsairan bi idnillah ya kuma zama tsuntsu mai tashi sama da izinin Allah yanzu cikin duk gwaje-gwaje da ina jin likitoci za su yi a wannan lokaci har da yanzu ba na jin za su iya irin wannan experiment din an fahimta ya ɗauki yunku ya suranta shi sura irin ta tsuntsu sannan ya busa masa rai kuma ya tashi sama da izinin Allah annabi Isa ya ce cikin ayoyin da na zo muku cikin mu'jizar akwai wannan sannan wa ubri'ul akmaha ina warkar da al akmaha al akmahu malamai sun faɗi maganganu kamar guda uku akan waye al akmaha wasu suka ce shine wanda lafiyar sa kalau daga baya ya makance kuma ya zama makancewar gaba ɗaya dip baya gani da daddare ko da rana ko yaushe baya gani wannan suka ce shine al'akmah wasu suka ce al'akmahu shine wanda da rana yana gani amma da daddare yana da dindimi in aka fara duhu ya shigo to kuma baya gani za ga akwai irin wannan makafin da rana yana gani amma duhu ya shigo ya daina gani wannan suka ce sune al'akmah wasu malaman kuma suka ce a al'akmahu shine wanda tun da aka haife shi haka yake bai taba jin daɗin gani ba shi ma'ana ba larura ba ce ta same shi daga baya ya makance a'a dama can makawo aka haife shi suka ce to wannan din ya mafi domin a warkar da wanda dama can makaho ne wannan mu'jiza ta fi fitowa fili tun da aka haife shi makaho ne Allah annabi Isa ya ce wa ubri'ul akmah yanzu likitoci ko likitan ido in kaji za ga akwai mustawar da ido ya je zai ce kawai sai dai a hakuri ba zai gyara akwai nau'in larurar da in ta kamu ta samu ido aka je aka yi gwaje-gwaje aka yi waye za a yi wa mutum aiki za ka ji an ce hakura da wannan idan ba zai ba zai gani ba likitocin su ma matsananta sun tabbatar da ya mutu to ire-iren wannan annabi isa yana warkar da su mutum ya dawo ya ci gaba da gani wal abrasa da kutare mutumin da hannunsa gaba ɗaya ya yi daddatse ya yayyanke kuturu ne annabi isa ya shafi hannayen ɗan yatsunsa su dawo wani likita ne zai yi haka ba joni ya ma ba ko kawai yana taɓa hannayen ka kawai ɗan yatsunka su dawo ina jin za a ɗauki mataki ne kafin kuturtar ta kai yadda gaɓoɓi za su fara tatsiya amma duk gaba da ta datse sai dai ya haƙuri da ita to annabi isa saboda ya zo cikin duniyar da likitanci da harkar magunguna take ci shi yasa sai Allah ta'ala ya bashi wasu irin mu'jizozi wanda suka buwayi suka gallabi tunanin irin wannan mutanen wannan zamani wa uhyil mauta yace cikin mu'jizar da nazo muku da ita wa uhyil mauta nabi isa yace ina kuma iya raya al mauta matattu bi iznillah duk da izinin Allah wanda shi ma duk kokarin da likita yake yi kaka mutu da zarar an zo ya gama gwaje-gwajen sa yace ka mutu kawai yakan yakan kira yan uwan mutum yace to ba ya hakuri ya cika shi ma an kure ilimin sa duk kokarin da yake yi ya shawo kan cutar kar abin ya ta'azzara kar abin ya kai ga kara kwana in aka ce kwanan ya kare fa ko an ɗauki mutum an kai shi asibiti za a gama gwaje-gwaje a ce ya babu to ku je ku sallace shi sun ma'ama ta hufa aka bara wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum akwai likitan da zai iya ma wannan bayanin kuma annabi Isa yana iya ba da labarin abin da kuka ci za a ce kafin ka taho da magariban nan da a gurguje ka ci ko ka sha ko ko da kosai kai kuma indomi ka ci da aka zo a ga likita ya fara wanda za a ce mai sannan kila ce a to ayin ka ci wani abu mai poison aka je asibiti aka yi scanning za a iya gano cewa abinci iri kaza ka ci kuma yana da yana da guba to wa ma tadakhuru na fi buyutikum zai ce da ka ci indomie kuma abin da ka ajiye gobe da safe za ka ci biredi ne na tuwon tu ka siya ka ajiye shine wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum mahallin shahir shine wa uhyil mauta bi idnillah annabi isa yana raya matattu da izinin wa to sai wanda ya bawa annabi isa izini ya raya matattu shi kuma yace zai raya matattu kace baka yadda ba wannan a cikin duniyar masu hankali za a sa mutum a ciki to kaga wannan ayoyin duk suna magana akan ashe ba abun mamaki bane ba wani abu bane mai wahala a wajen Allah bayan an mutu a tashi duk wayannan ayoyin ana so a tabbatar mana da akwai alba'at bayan an ce Musa biyu zai nufiqa fi sur fa sayaqa man fi samawati wa man fi al-ardi illa man sha Allah thumma nufiqa fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun to kaka ce ai kila wanda za su tashi sune wayanda dawa ba su mutu ba a lokacin a karɓi rayukansu tun annabi Adam har zuwa halitta ta ƙarshe duk gaba ɗaya fa idza hum qiyamun yanzuruna wannan alba'at ya shafe su kowa sai ya tashi tun daga annabi adam har ƙarshen halitta aya ta bakwai ma akhbara Allah min qissati ashabil kahf abinda ubangiji ta'ala ya bada labari game da kissar ashabul kahf wato mutanen kogo kama qala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala yace am hasibta anna ashabal kahf والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الله تعالى أم حسبت shin ko kana mamaki ne wannan ba shi bane abun mamaki game da al'amarin Allah akwai abubuwan ban mamakai waɗanda sun fi kisar ashabul kafi in har kisar ashabul kafi zaka zauna kaga ta baka mamaki to in dai al'amarin Allah ne kaɗan ne cikin abubuwan mamaki game da Allah madaukakin sarki akwai abubuwan da suka fi wannan zama abun mamaki a aiko annabi al'ummi ba karatu ba rubutu hafizun bila ilmin ko alimun kai bila ilm sannan hafizun bila darsi kamar yadda alfazazi yake faɗa mun ban manta baiti ba a cikin shiriya yace shi wato mai karatu ne da ba malami sannan hafizun biladar shi kuma haddasa ba wai zama yake kamar yadda zan haddace abun zauna ta yi ba shi yasa Allah ta'ala ce la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu thumma inna alaina bayanahu kawai ka saurara da haka akwai abun mamaki a ce mutum baya bai taba zuwa makaranta ba amma duk masu zuwa makaranta ya fi su kokari yana karatun da ko su ba su kai shi karatu ba wannan akwai abun mamakin da ya wuce wannan da haka kisar ashabul kafi ba abun mamaki bane game da al'amarin Allah in ka tuna wasu abubuwan na ayoyin Allah sai Allah ta'ala yake cewa am hasibta shin ko kana zato kana tsammanin anna ashabal kafi hakika ma'abuta kogo din nan warraqim kalmar arraqim malamai sun yi maganganu game da fassarar arraqim ibnu jurayj ɗaya ne daga cikin malaman tafsir ya ruwato daga ibnu abbas yake cewa ibnu abbas ya ce arraqim wato wani dutse ne wanda a cikin dutsen wannan kogon na su ashabul kafi yake shine ar-raqib je ibn jurayj ma'ana wannan dutsen da kogon ashabul kafi ke cikin sa shine ar-raqib mujahid daga ibn abbas shi kuma yake cewa a'a shi ainihin wato ar-raqib wani wadi ne wani kwari ne kusa da wani guri da ake kira aila wanda a cikin wannan wadin kogon nasu yake Ina fata an gane a cikin wannan kwarin to a nan kogon ashabul kafi yake wannan gurin wannan wadin da kogon ke ciki shine arraqib kaga kenan magana tana kusa da abin nan shi wancan ya ce dutsen da kogon ke ciki shine arraqib wannan kuma suka ce a shi farfajiyar wato kwarin da shi wannan kogon ke ciki shi ne ainihin wato arrage wasu kuma suka ce a wato wani allo ne amma allon na dutse ne wanda aka rubuta kissar ashabul kafi aka manne ko aka sa shi a bakin kofar kogon wannan shi ne arrage kun fahimci wannan sai Allah ta'ala yake ta am hasibta shin ko kana zato ko kana tsammanin anna ashabal kafi su ashabal kafi warraqim da gurin da kogon yake ko kuma allan da aka rubuta kissa da sunayensu da kissarsu yake ciki kanu min ayatina ajaba shin sun kasance wasu abubuwan mamaki ne ma game da ayoyinmu iz awal fitiya ka tuna lokacin da alfitiyatu waɗannan matasan wa iz awal fitiyatu lokacin da waɗannan matasan suka taro ilal kafi zuwa ga wannan kogon saboda mutane ne amanu bi rabbihim wa zidnahum huda Allah ya ce matasa ne suka yi imani da Allah suka daina yin addinin gargajiya na wannan zamanin suke tsoron sarakuna da shugabanni na wannan lokacin za su tursasa musu su koma zuwa ga addinin gargajiya su koma ga barin yin imani ga Allah wannan yasa sai suka haɗa kai suka yi mitin kawai sai suka ce su tsere kawai su gudu su boye kansu a cikin wannan kogon Allah ta'ala yake cewa iz awal fitya lokacin da wayannan matasa na ashabul kahf suka taro kansu ilal kafi zuwa ga wannan kogon dutsen faqalu suka ce rabbana ya Ubangijinmu, ka ga mun gudu da addininmu, mun tsere da imaninmu ya Allah, saboda kar a fitine mu, kar a azabtar da mu, a mai da mu mu kafirce da kai bayan mun yi imani da kai ya Allah, atina min ladunka rahma, ya Allah, ka ba mu rahama, ka ba mu jin kai, ka ba mu tausasawa daga gare ka game da wannan yanayi da halin da muke ciki, wa hayyi ilana, ya Allah ka kaddara mana rashada shiriya min amrina daga wannan al'amari namu to su ba abinda zai baka ainihin wato mamaki a cikin kissar tasu su ma bacci suka yi shekara ɗari uku da tara kaji shi kuma an fahimta mi ata finina wazdadu tis'a shekara ɗari uku da tara kuma dama bahaushe ya ce bacci kanin mutuwa ne ko kuma dama ana kiran bacci da mutuwa mun karanta a can babu mutuwa lokacin da muna karatu ko saboda haka waɗannan su kuma kaji ana so a nuna ma babu abin da Allah baya iya duk abin da ya ga dama zai iya sai ka taba jan bacci ake to ko mutuwa shine ba za a yi mamaki ba mutum yin shekara dubbai ko shekara ɗaruruwa da mutuwa amma bacci ba ci ba sha ba canja kaya hatta juyi ma da kuma yanayin hasken rana da zai reflecting din cikin kogon duk Allah ne ya yi- yake musu wannan aikin sai da suka shekara ɗari uku da tara ba fa mutuwa aka yi ba fa malam bacci suke shekara ɗari uku da tara To ko kwana ɗari uku ne aka ce shekara ɗaya kenan mutum yana bacci ai kaga ba lafiya wa'annan lafiyar su kalau shekara su ɗari uku da tara suna bacci sun ba ba'athnahu gaishe ga Allah yace sannan kuma muka tashe su su kansu sai suke ganin da aka tambaye su sai suke ganin kaman bai fauce awa awa sha biyu ba ko rabin yini da aka ce eh, awa ko nawa ko kuma a wannan yanayin da kuke ciki na bacci kun kai kaman zuwa wani lokaci su ma suka ce muna ganin ba mu wuce yini ba ko kuma rabin yini Allah ya ce ina ai abin ba haka yake ba kun wuce haka amma ku aiki ɗaya daga cikin ku ya je ya nemo muku abinci in ka karanta kisa za ka sha mamaki duk ire-iren mutanen da ire-iren su ma babu kuɗin ma da aka fito da shi da suka laluba aljihu suka fito da kuɗin ajiya suka aiki ɗaya suka ce amma fa kai takalin san fakar ba su sun ɗauka har yanzu a karnin wannan sarakunan da suka yi imani suke tun ma an share karni bayan karni wajen karni nawa karni wajen uku kuɗin ashe tuntuni ma sai ma ka samu irin tsofaffi wa'anda su ma kakanninsu sun ba su labarin an taɓa kashe irin wannan kuɗin kawai ga mutum sai ga mutum ya bayyana da kuɗi sai ga mutum ya bayyana da kuɗi irin waɗannan ya bayyana da kuɗi irin wannan ya zo kasuwa ya ce a bashi yana so ya sai abu to shine wannan ya sa labarin su ya bazu ashe akwai kaza kaza kaza da sauransu ba kisa muke so mu dauko ba amma abin da muke so mu yi bayani shine Allah madaukakin sarki mai cikakken iko ne akan dukkan komai da haka duk abin da Allah ta'ala ya ce zai yi wannan abu ne mai sauki a gare shi subhanahu wa ta'ala inna hadhihi al-adillatu al-mutaqaddima adillatun hissiyya madiyya malai ce waɗannan dalilan da suka gabata duk dalilai ne da ido na iya gani ila hannu ya taba ya ji su ba wai wai wai wai bane abu ne wanda yake ya faru waqa'at kullaha waɗannan abubuwan gabaki ɗayansu sun faru litadulla ala ihya'il mauta ba'da mamatihim duk dan su nuna raya matattu bayan mutuwarsu wa hadha burhanun qat'i wannan hujjoji ne yankakku alal qudratil ilahiyya akan cikakken ikon ubangiji wa qad akhbara Allah wa rasuluhu an wuqu'il ba'd wal hashr fa wajaba al qat'u bi dhalik malai yake cewa wa qad akhbara Allah tabbas ubangiji ya bada labari wa rasuluhu manzansa ya bada labari an wuqu'il ba'd game da afkuwar tashi bayan an mutu wal hashr da game da afkuwar tattara mutane bayan an tashi din fa wajabal qat'u bi zalika abin da ya zama wajibi a kaina wajibi akan ka shine mi yanke mi gamsu da hakan zai faru ba tare da wani kokonto ko shakka ba thaniyan al-istidlalu ala al-ba'th bin nash'ati al-ula malai ce sai kuma wasu dalilan da za a iya kafa maka hujja da su alal ba'th akan cewa za a iya za a yi tashin alkiyama bin nash'atil ula da halittar farko halittar farko tana iya nuna ita shi ma in ka kalli halittar da Allah ya yi ta farko ita ma dalili ce cikin dalilan da ke nuna cewa za a tashi mutane bayan sun mutu wa min al ayati dalla ala zalika ma yali daga cikin dalilan da suke nuni akan haka ma yali sune ga ayoyin nan da za su zo qala ta'ala ubangiji ta'ala ce ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al ba'th فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور الله تعالى يا أيها الناس يا قوم تاني in kuntum fi raibin min al-ba'd idan kun kasance kuna cikin tababa da kokonto min al-ba'd game da al'amarin tashi bayan an mutu kar ku manta fa inna musu Allah khalaqnakum mu ne muka halice ku min turabin daga turbaya in an yi rifarin ɗinka zuwa ga kakanka ko mahaifinka na farko annabi Adam fa inna khalaqnakum mu fa mun halicci asalinku min turabin daga turbaya thumma min nutfatin sannan daga dugon mani thumma min alaqa sannan daga gudan jini thumma min mudgha sannan daga tsoka mukhallaqatin wadda aka gama halittarta wa ghairi mukhallaqatin da wadda ba a gama halittarta ba kamar yadda ya zo a hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ta'ala ya kara masa yadda inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman نطفة ثم يكون علقة ثم يكون مضغة ثم يرسل إليه الملك فينفق فيه الروح فيؤمر بكلمات بكتب بكلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد Allah maɗaukakin sarki ya ce, In kun kasance kuna kokonto da ta baba game da tashi, to mu ne muka halicce ku daga mataki zuwa mataki, mataki, mataki, min nutfa daga asalin ku ne daga turbaya shine koma zuwa ga annabi adam inna matal isa inda allahi ka matal adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun da haka asalin ku daga kasa thumma min nutfa sannan daga dugon mani annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce idan wato miji ya kusanci iyalansa kuma Allah ya kaddara za a samu juna a wannan lokacin to wannan maniyin in ya shiga shine matakin farko na samun ɗa nutsufa zai kwana arba'in yana nutsufa sun ma'alaka sannan daga nutsufa ɗin nan kuma bayan kwana arba'in ta biyu kuma a kwana arba'in ta ɗaya yana nan a nutsufa mani sannan a kwana arba'in ta biyu kuma zai koma gudan jini shine summa min alaka sannan kuma mun halicce ku ne daga mataki na ɗigon mani sai kuma mataki na biyu gudan jini thumma min mudga sannan bayan mutum ya kwana arba'in ko maniyin nan da ya rikide ya zama gudan jini ya kwana arba'in kuma to sai kuma ya sake dunkulewa ya zama gudan tsoka tsokan nan a cure ba za a iya ba in ka ganta ba za ka iya cewa mecece ba dan ba a fitar da kowace irin taswira ta mutum ba ba a fitar da hannu ba ba a fitar da kai ba ba a fitar da idanu da baki da hanci ba ba a fitar da kafafuwa ba ba a fitar ba a ma ayyana ba a nuna cewa namiji ne wannan ko mace bane sannan daga baya shi kuma gudan tsokan nan in ya koma tsoka to tsokar tana zama kala biyu mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqa akwai wadda daga wannan tsokar kuma sai a yi barin mutum shikenan Allah ta'ala ya kaddara shine ghairi mukhallaqa wanda Allah bai nufi ya halicce shi ba cikakkiyar halitta a haife shi da haka sai kawai ya barin sa sai a kasa gane me aka yi bari wani ma kawai zaka jini ne kawai ya tsinkewa mace shikenan ta ce ta yi bari wannan wanda Allah ta'ala ya ce ghairu mukhallaka kenan mukhallakatin shi kuma shine wanda daga nan kuma bayan ya ainihin wato wata yayi wata wata nawa kenan wata hudu hudu arba'in arba'in sau uku kenan ko wata hudu to daga nan ne kuma Allah madaukakin sarki zai ci gaba da fitar da halittarsa a sa masa thumma ka sauna al'idama lahman a zuba masa kasusuwa sannan abin nan a sa wa kasusuwan nama sannan a fitar da taswirarsa namiji Allah ta'ala yake so ya halitta ko mace Allah madaukakin sarki yake so ya halitta duk sai a fitar da wannan Allah ta'ala fita shi yake wannan Allah ya ce linubayyana lakum duk dan mi muku bayanin irin matakin da dan adam yake bi ko halittu ke bi kafin su zama halitta sannan kuma ku sake yadda ku sakankance ku gane kudurar Allah subhanahu wataala wa nuqirru fil arham ma nasha sannan mu tabbatar da abin da muka ga dama a cikin mahaifar ba kada sa hannu a ciki mu tabbatar da abin da muka ga dama a cikin mahaifar in Allah ya ga dama ya tabbatar da shi ya ga dama kuma ya barar da shi ya yi barinsa in Allah ya ga dama ya tabbatar da yan biyu in Allah ya ga dama ya tabbatar da mace in Allah ya ga dama ya tabbatar da namiji lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير kaji ma nan nan ma yace alimun kuma yace kadir ila ajalin musamma sannan mu tabbatar da abin da muka ga dama cikin mahaifa ila ajalin musamman zuwa ga wani ajali abin ambato zuwa wani lokaci da Allah madaukakin sarki ya kaddara za a haifi wannan thumma nukhrijukum ifla Allah yace sannan mu fito da ku daga cikin cikin mahaifiyarku iflan kuna jarirai masu rauni masu lagab lagab masu rauni na gaɓoɓi masu raunin hankali masu raunin komai nukhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddakum sannan Allah ya ga dama kuma shine wanda zai isar da ku zuwa karfin ku ku balaga ku zama mata samari matasa Allah ya ga dama wani daga jariran taka kawai sai a dauke shi to ganin damar Allah madaukakin sarki shike sa kuma thumma tablughu ashuddakum a hankali a hankali kuma sai ga mutum ya kai kan ganiyar karfinsa wa minkum a cikinku man yuta waffa akwai wanda Allah ke karɓar ransa kafin ya kai wannan gabar kafin ya zama saurayi kafin ya fara sanin ina duniya ta sa gawa kafin ya zama kaza kafin ya zama kaza Allah ta'ala zai karɓi ransa a cikinku kuma akwai wanda Allah ta'ala zai jinkirta masa ya bashi tsawon rai wa minkum a cikinku man yuraddu ila ardhalil umr akwai wanda za a mayar da shi back to square one ya koma rayuwarsa irin ta da ma'ana akwai wanda Allah maɗaukacin sarki kuma zai mai da shi zuwa arzalil umr rayuwa kaskantacciya shi ne zama kamar wani karamin yaro sai an kama shi an tsallakar da shi daga titi sai an kama shi zai miƙe arzalil umr ke kila ma sai an zo ana dan bashi abinci yana bani haka magana sa ba a ji sosai sai ka matsa kusa da shi ka ji me yake cewa rabi ka ji me ake cewa rabi kuma ka ji kawai wani shirme ne ya ma ki hanya yayi wani wajen maganganun tasa ka ji mubtada ba ka ji khabar din ba haka dai shine arzalul umr tsufa ya zo rikici sai hakuri kuma abubuwan duk da ya sani kuma yanzu ya dawo shi yasa aka ce a cikin malaman hadisi akwai wanda bayan girma ya kama su ma sukan samu ikhtilafi mutum ya samu ikhtilafi to sai aka ce ba a karba hadisansa amma akan raba ɗalibansa gida biyu ɗaliban da suka yi karatu a wajensa kafin ya samu ikhtilafi ana karɓar ruwayarsu ɗaliban da kuma sai bayan ya samu ikhtilati malam ya samu ikhtilati sannan suka zo suka fara karatu a wajensa ban san malam ya samu rikicin kwakwalwa ba to wannan ba za a karɓi ruwa ya so an fahimta ta yadda za ka zo ka ce ai alhaji kai ka ce jiya kaza kaza ce a kaji za ka yi za ka yi muka ni ne gaya maka to kaga ya manta abin da ya faɗa jiya ya manta an fahimta to shine likai la ya alama min ba'di ilmin shay'a dan su zamanto wato la ya alama shay'an zama ba su san komai ba min ba'di ilmin bayan da sun sani shekaru sun tafi ta yanda ma'ana akwai wanda Allah ta'ala zai jinkirta musu zuwa lokacin da su kansu sun fara manta wasu abubuwa abinda suka sani yanzu sun manta kaga kenan akwai wanda Allah madaukakin sarki yake jinkirta musu rayuwa har zuwa wannan lokacin duk Allah shine mai wannan tsarin wasu tun suna jarirai wasu a basu su girma wasu su zama matasa wasu su zama magidanta wasu kuma ma girma ya zo kama su duwa yake yin wannan to me yin wannan ne kuma ba zai iya tada wannan halittar da ya kaji ta daki daki mataki mataki daga kaza in ba Allah ba mani ne kai kanka ka san dai in ya fito a jikinka zuwa kake ka wanke shi shine kuma in ya shiga cikin mahaifa shine Allah ta'ala zai yi intajinsa ya dinga hawa mataki mataki a kwano zuwa wani lokaci kawai ganshi ya firkice ya zama gudan ya zama gudan jini wani lokaci ya firkice ya zama tsoka wannan tsokar ita ce kai duk iya kare tagiyar nan taka kai kaji ba daga haka ka taho mataki irin wannan to sai Allah madaukakin sarki bayan mutum ya mutu kuma ya ce za ka ko zai iya dawo da kai kuma ka ce baka yadda ba to shine aka gaya ma ashe halittar ka ta farko ma tana tabbatar maka da tashi bayan an mutu domin ubangiji ta'ala ya halicce ka daga babu hal ata alal insani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura inna khalaqana al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira da ba kai Allah ta'ala ya samar da kai daga babu bayan kuma ka zo kai rayuwa kuma ka kare bayan ka kare ce zai da da kai sai ka sai ka ce a ba kai da ba sai Allah ya kuma a cikin wannan ayar sai ya sake cewa to ga wani misalin shi ma na hankali ka tsaya ka saurara wa taral arda zaka ga kasa yanzu ba an gama damuna ba damuna ta kare amfanin gona an kwashe ka je ga gonar yadda take za ga kamar ta kama da wuta ba komai fa yau an kwashe taral arda za ga kasa hamidatan ba komai a ciki amma Allah ce fa idza anzalna alaiha alma'a idan muka saukar mata da ruwan mu akanta muka saukar da ruwa akanta ihtazzat sai ga ta fara rangaji sai ga ta fara girgiza ta fara motsi wa rabat sai ga ta fara habaka wa ambatat sai ga ta tsirar min kulli zaujin daga dukkan wani dangi bahijin mai ban sha'awa mai ban kai kowane irin dangi na itace kowane irin dangi na abin wato abinci min kulli zaujin bahij kowane dangi mai ban sha'awa kuma sai ga ta fitar da shi to yanzu idan yanzu aka yi ruwa ƙasa ta ci ado kamar yadda Allah ta'ala ya bada labarin rayuwar duniya innama matsalul hayati duniya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulu an-nas wal an'am hatta idha akhadhat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadhalika nufassilu al-ayati liqaumin yatafakkarun Allah maɗaukakin sarki ya bada irin wannan misalin ƙasa ce busasshiya sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da ni'ima ta ruwan sama a kanta manoma suka je suka yi shuka shuka su ta fito ta girma ta yi yabanya zuwa wani lokaci kuma wannan rayayyen gurin da ka gani a haka kuma zuwa wani lokaci sai ka je ka tara an girbe shi kamar yadda aka yi girbin amfanin gona na bana an fahimta to kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya raya wannan ƙasa matacciya ba komai a kanta hamida amma Allah ya saukar da ruwa ya raya ta sai ga ciyayi ko ina ya zama kore amfanin gona ya fito aka shuka shinkafa aka shuka masara aka shuka dawa gero da sauran abubuwan da ake shuka kaga Allah ta ya raya da ita ashe ba abun mamaki bane bawan Allah bayan ka mutu Allah ya raya da kai domin ga kasar da kake noma Allah ya kashe ta ba komai a kanta kuma ya raya ta wannan ita ma shi ma wannan wani wani gudan misali ne da zaka iya gane Allah madaukakin sarki yana da ikon ya sake tayar da mutane bayan sun mutu sai Allah ya ce zalika Allah dai yayi haka ne bi anna Allah ala kulli bi anna Allah huwa al-haq da cewa ubangiji madaukakin sarki huwa al-haq shine ubangijin gaskiya wa annahu yuhyil mauta kuma hakika shi ubangiji shine yuhyil mauta yake raya matattu wa annahu ala kulli shay'in qadir kuma hakika ubangiji mai cikakken iko ne akan dukan komai wa anna sa'ata atiyatu la rayba fiha kuma lalle as-sa'a tashin alkiyama atiyatun zai zo la rayba fiha babu kokonto a ciki wa anna allaha kuma hakika ubangiji ya ba'athu man fil qubur zai tashi waɗanda suke cikin ainihin wato kaburbura waɗannan ayoyi kaga duk gaba ɗayan su fiqhun da ke tattare da su fiqhu ne na a hankalce Allah ta'ala zai iya raya mutane bayan sun mutu domin ga abubuwa na misalai waɗanda tun a nan duniya Allah ta'ala ya farar da su kuma sun faru kuma duniya ta tabbatar da faruwarsu to hakan ba kuma zai nuna rashin ƙara maimaituwar haka ba nan gaba in Allah ta'ala ya tashi wannan duniya sai mu tsaya a nan insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yabe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk